إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام لقد قرأت عليكم آيات من أواخر سورة الواقعة ووقفت عند قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما اليوم فقوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أيها الإخوة الكرام لقد سمعتم على المؤمن كيف يخرج روحه وكيف يسأل في قبره وستسمعون اليوم إن شاء الله مآل الكافر أو الفاجر وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم قال قال صلى الله عليه وسلم وإن العبد لكافر أو الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المصوف من النار فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع صفون من السيف المبلول فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء ليس من أهل باب إلا هم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم إلى آخر الحديث قال سبحانه وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قد بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أمين رب العالمين أموا مسلمين أتقيتي ganin sati da ya gabata na karanta wasu ayoyi na ƙarshen waƙiya na bayani na cewa mutane wani ayoyi suna mana bayani mutane a wajen barin duniya ko hutar rai mutane kala uku ne wani ayoyi mun ji bayani a matsayin wanda yake mai imani ne yanda hutar rai ke zauwa ga mai imani a wannan hali kuma da kishiyar haka a ɓangaren ruwaya ta hadisi kenan a sati da ya gabata ci gaban waɗannan ayoyi Allah ya ce a wannan hali idan bawa wanda kwanaki suka zo ƙarshe in iya cikin muƙarrabin kenan na gaba-gaba bayan Allah na ƙwarai daga nan hutu ya zo da samun ni'ima ta aljanna da jin daɗin aljanna ya tabbata gare shi za a tabbatar mai da haka haka idan ya zamanto wanda za a ba takardu a hannun dama mataki na biyu shi ma dai amincin Allah ya tabbata ga wanda suke ‘yan dama amma a nan ne ke zama suka bayani a yau na almukazzibi ‘yan uwa bayani da ya gabata sati da ɓangaren ruwaya na halin fitar mai imani wanda muke wata gaba ɗaya mu samu shiga wannan halin mutanen ƙwarai waɗanda idan ajali ya zo mun yi bayani kamar wacce wacce ruwaya buhari ya kawo musulmi ya kawo mai imani baya barin duniya sai da bushara daga Allah subhanahu wata'ala kuma wancan ruwaya ta yi da fadar Allah subhanahu wata'ala inda Allah ke cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن وانا آية تبت من تشوى الله سبحانه وتعالى يا القولي دم دا الدنيا إن الذين قالوا ربنا الله وان يا تبت التوحيدي ya tsaya kan tauhidi ta Allah da ibada ya ce sun mastaƙamu kuma suka tsaya a kan hanyar da aka ɗora su kawai ya tabbatar maka wanda ya tsaya babu shirka babu da'a shi ne ma istiƙama ka yi tauhidi kuma ka tsaya kan hanyar Allah babu kwana sun mastaƙamu Allah ce ka tsaya inda aka ɗora ka Allah ce irin waɗannan bayi mala'iku na sabkowa wajen ɗaukar ransu kuma Allah ce wani mala'ikun suna musu albushir tun daga nan cewa Allah ta hafu wala ta hazanu albushir uku cewa kakku ji tsoron komi na mene alhauf za a baka garanti bawan Allah kakka ji tsoron abin da yake gaba haka kuma kakka yi bakin cikin duk irin abin da ka bari na duniya iya wani ya bar dukiya ko ya bar matsayi ko ya bar wata mata ko ma iyajinsu a'a abin da yake gaba kakka yi bakin cikin abin da ka bari kuma muna maka albishir daga yau aljannan nan da ake muku alkawari tun kana cikin rayuwa yau ta tabbata haka za a gaya mai imani kuma su zasu ce dama a duniya tun da kai na kware ne a duniya mu daman masoyanka ne a duniya haka nan a lahira mu masoyanku ne kaga an ce a kaga wannan aya tana dace da ruwa da muka ambata mai imani baya barin duniya sai da bushara daga Allah subhanahu wata'ala shi muke wata mu samu tauhidi kada ta Allah da ibada ka a same ka a shirka ka a same ka a bid'a ka tso ka yi imani sak kuma ka tsaya hanyar Allah sak Allah ta muke maka haka wannan sune bayan Allah mun ji bayani akan satin da ya wuce sai Allah yake cewa amma in ya zamanto wannan bawa a lokacin barin duniya iya daga cikin masu ƙaryatar da maganar Allah iya cikin batattu to shi wannan maimakon wannan jin daɗi shi watan daga za a tabbatar mai da cewa liyafa ta musamman ta ruwan zahi da ƙuna Allah ce wannan bayan da Allah ke bada wani matsayin mutane guda uku ya ce ina haza lahu haƙul yaƙin wannan shine gaskiya gaskiyar magana kenan wanda babu kokunto kanta haka zai wakana a barin duniya bambancin mai imani da mara imani in wa wata ruwaya wanda a nan za mu ji wannan ruwa tana mana bayanin can mun ji bayanin mai imani ko annabi ke cewa wata ruwaya wadda abu dawud ibn majah sun ka ruwaya haka imam an-nasa'i yace idan mutumin banza ne lokacin da ya zo barin duniya annabi sallallahu alaihi cewa za a turo mai idan ya zo barin duniya duniya zaman duniya ya ƙare kuma sabuwar wata ta kama annabi ce za a mala'iku za su sarko daga sama wani mala'ikun ghilazun shidad mala'iku ne masu kaushin hali masu girman jiki ya ce baƙin huska baƙin giraf suna tada wani likawani daga cikin likawani na wuta wanda za su zamana a gaban shi shi iya gani kuna bakwa gani za su zamana tsawon idan shi inda yake gani iya ganin su a gaban shi kuna bakwa gani suna wannan zamana suna jiran shugaban tawaga shugaban aiki malakul maut annabi ce suna nan mala'ikan mutuwa na sabkowa bai jimawa kyautawar ido ya ɗauki rai daga hannun ma'ana ba ɓata lokaci ya ɗauki ran wannan bawa na Allah iya domin zai kira ke ya manzan mata kira ke wannan ran kazama ke hutu zuwa ga hushin Allah ke za mai hudowa wata ke mai karyi cikin tashin hankali zai meka wannan ran zuwa ga wa'annan mala'iku wanda suka tada lakawuni na lakawunin wuta kashi wace mai imani lakawunin aljanna ne shi wannan wuta ne wanda kuma iya wari warin da sama da ƙasa ba mai abin da ke warin shi za su ɗauko wannan rai na mutumin banza a sa cikin wannan lakawuni za su ni sama da shi idan suka ni sama annabi ya ce babu wani mala'ika sai iya tsine mai albarka kuma ya ce babu wata ƙofa a sama annabi ya ce ko wata ƙofa ko wani mala'iku masu tsarin wata ƙofa suna hawatar da ƙwan Allah kadda wannan rai mutu wajen mu kan Allah kashi ta wajen kowa bai sai mutu wajen shi suna neman tsari daga jin domin warin yake warin bunga sama duk wata gawa da ka sani ba sa so tunkare su in wannan bawan Allah ta kaice idan an nishi sama kunga shi wancan mai imani sama ta ɗaya ana barka lale ana mai addu'a har sama ta bakwai shi wannan daga saman harko Allah zai rihi sama za a rihi ko sama Allah ta kume da shi ku koma da shi ƙasa ba damar shiga sama ko ta ɗaya ma ‘yan wa almuhimmi da wannan bawa na Allah mai wannan hali shi ake cewa mutumin banza an ƙare an maido rai a gangar jiki annabi ya ce za a turo mai mala'iku masu kaushin hali za su zabare cikin tashin hankali za su mai tsawa su zabare shi iya hurgita ya tashi a ce mawar rabu daman cikin tashin hankali ba sauƙi waye ubangijinka annabi ya ce wannan bawa mutumin banza bai iya ba da amsa zai ce ha ha na adari ina ta hakika zai ce ha mana ban sani ba nan wata ruwaya annabi ce idan aka yi tambaya za mu tambaya uku annabinka addininka duk babu amsa annabi ce Allah zai gaba da wani mala'ika za a halici wata halitta ya ce kurma makawo baya ji baya gani da wata sanda annabi ya ce wannan sanda inda zai buga mu dutse zai zama ƙasa annabi ce za a ba wani mala'ikan daga tambaya zai jibgi wannan bawa idan ya buge shi zai sade da ƙasa a sake mai doshi ya mai wannan jibga uku ɗan wannan malamai ke cewa akwai bambancin kawuri gaba ɗaya da wanda yake musulmi ne amma akwai matsala bai kan hanya an ce shi mara imani gaba ɗaya ne amma mai imani mai bara hanya bayan an sha wahala zai ba da amsa bayan ya sha wahala ‘yan wa'al muhim a nan iya cikin wannan hali Allah zai sa a yi kira za a yi kira daga sama zuwa cikin akabarin wannan da ce wannan bawa na kume shinhuda shinhuda ta wuta za a buɗe mai kabarin shi daga nan wannan bawa za a gwada mai gidan shi na wuta wanda kuma zai addu'a rabbi la taqim sa Allah kaka ta da kiyama kaga shi wata dan aljanna nema yake a ta da kiyama don ya iske waccan ni'ima da agoda mishi amma shi mutumin banza nema zai ta'ata da kiyama don bai so yi da an gwada mai makomashi ta gidan wuta ‘yan wa'al muhim wannan ababai da muka ambata su ne ya kamata mai hankali ya rinka tunanin irin wannan iyaka wannan rabar duniya a wani hali tabbata mai hankali in yi wani tunani yakan samu damuwa ya san ashe ba damar gafala ya kamata ka san mike gabanka domin wannan iyaka a nan za a bambance mai imani da bushara ta mala'iku da mara imamin karanta ayata alkulani a nan alamun labari shi mara imani tun daga wajen hutar rai annabi ya ce nufin ƙurani ne mun karanta ayar tun daga nan mala'iku za su hasa jibgashi tun daga zai shan kashi mara imani ga bala'in wutar rai kuma za a fara bashi kashi tun daga nan kafin barin duniya ta haka yan uwa abinda muke fatar mu yi kokarin halkawa mu huta daga cikin rudu mu manta da domin da yawa na muku bayan yanwa wallahi mantawa da matsayinmu shi ka sa mutum ya gafala ya shiga hayaniya abu kaɗan ya tada mai hankali abin da babu tabbata ma idan ka yawan tunanin za ka ga ashe kai babban aikin da yake gabanka in dai mai haka duk inda aka yi babban aikin da yake gabanka ka yi ƙoƙarin wannan rana da za ta zo ta zo maka a kyakkyawan hali wanda kana hwatar ta zo maka ka rabu duniya da bushara ta mala'iku da gidan aljanna ka guje ma wannan domin wannan idan ka daga nan yawan an rihe takarduwa wannan shi ne iyaka inda mai aka rihe an rihe in waka yi magana eh akwai ceto eh akwai ceto ma mu gano da ake magana ceto gobe kiyama cetowa sai an tada kiyama iyaye ma wani bayan ya sha azaba bakin abin da Allah yanka mai kwana ɗaya ne shekara ce shekara dubu ce shi dai an ce ba da wama na ko to dan waka tuna wannan zaman kabari wallahi idan mutum ya yi mugu mutuwa ba halin kware ba zaman da zai na kabari in shekara nawa ne wannan bala'in da yake ciki iya cikin bala'i na barzakhiyya zaman kabari har tashin kiyama to kun a can ake magana cetowa to amma dan Allah zai mai hankali zai rinka jiran wai akwai ceto ya abu da amma mai dai tunda wani ba mu shirka da Allah ba matsala a akwai matsala babba domin ceto ana yin shi ne a halin kiyama muna magana wannan wannan shi kuma kabar duniya a halin da kabar duniya haka zaka yi zaman kabari har tashin kiyama Allah taimake mu da gyarawa assalamu alaikum